sai na Abdullahi bin Abbas sai na نزل له عبد الله بن مدان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ga wanda sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da mu tahiya kamar yadda yake koyar da mu sura al-qur'ani ونعه عن أبي سعيد an rawaje irin wannan magana daga Abu Sa'id al-Khudri وقال ابن عمر ibn Umar ya faɗa أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمنا السورة من القرآن
sai na ga ya kasance ya koyar da mu tahiya da mu yi da ake koyar da tahiya da al-qur'ani da sallallahu alaihi wasallam abin da mu da mu san bane akwai da tahiya da mu
وعلمه أيضا عن البر والنبي رضي الله عنه sai na wata wata shi ma ya koyar da tahiya da mu bari ya zo a cikin hadisi babu sallah wanda ke sallah ne haka ibn kasani ya fada ma'ana babu sallah ga wanda ke sallah ta gare ni ba sallah ba ta cika ba babu sallah cikakka sauyayyen sallah ne in ba sallah ila ko ta ce ba yi abin da sai da ke nufi duk wanda bai nuna min salati ko su bai kwata kwata a rayuwarsa da koyar da sallah ta tabbata tawili ce haka dai mamu sha biyu yana da wani garin da shi ai wani ana gaba da ya ce an bishi wannan hadisin kamar ne amma malaman hadisi duka su sun rauna da ruwa da hadisi sun ce hadisi da bai inganta da yawa shi sa ba zai su bayan mamu sha biyu a wasu magana kan nan
وفي حديث ابي جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ya zo a cikin hadisi da abu da abu da ibn mas'ud da ibn mas'ud da shugaba sallallahu alaihi wa sallama من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى آله لم تقبل منه wanda duk yayin sallah wata sallah wanda bai salati gare na a cikin ba bai salati ga iyalan gida na a cikin ba ba za a karɓi sallah ta zama وعلى الدارقطني ya rukuni ya fada وعلى أنه من قول أبي جعفر محمد بن الحسين abin da ya fi daidai a fada shi ne cewa wannan magana na daga cikin maganganun da shi abu ja'far muhammad bin hussein ya fada لو صليت صلاة لم تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته لا أجد أنها لا تتم da zan yi wani sallah a cikin sallah ya zama bakin salati ga shugaban wasu sallah ne sallama ba salati ga iyalan gidansa wanda sai ɗauka ma sallar ba ta cika ba
فاسمعوا wannan mutane kenan الموانع التي يستعرض فيها الصلاة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم a cikin wuraren da aka so yin salati da kuma tasbihi ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin su ويرغب من ذلك تشهد الصلاة كما قدمنا an kuma ita yin salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyyar sallah kamar yadda mun gabatar da shi ذلك بعد التشهد وقبل الدعاء yin salati ba zai kasance bayan yin tahiyya ne kafin yin addu'a حدثنا القاضي أبو علي رحمه الله قراءة عليه قال حدثنا الإمام أبو القاسم البصري قال حدثنا الفارسي عن أبي القاسم البصري عن أبي العيسى بن كليب عن أبي إسحاق حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيد بن بكر حدثنا أيوب عن شعيب حدثني أبو عامر الخلالي عن عمرو بن مالك الجنبية أخبره أنه سمع قبالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته
amma haka ibn ubaydin ya ce ya ji shugaba sallallahu alaihi wasallam ko kuma insha Allah ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallah ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya yi salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ta za قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya yi gaugawa
ثم دعا فقال له ولغيره sannan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya faɗa gare shi kuma ya faɗa ga waninsa إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والصلاة عليه idan da yau ke sallah to ya soma da godiya ga Allah da kuma yin kira shi gare shi ثم ليصلى على النبي صلى الله عليه وسلم sannan kuma ya salati ga shugaban sallallahu alaihi wasallama ثم يقف بما شاء to bayan nan kuma sai addu'a da iya abin da yake so ya addu'a ويروان غير هذا الذي بتحميد الله هو أصابه an rawaito ta wajen sanadin nan wanda ba wannan hanyar ba cewa mutum ya yi tamjidin layi girma ma'aza mai kwanta halilin layi kuma a sauƙo kuma yi wannan shi mu girma abin da yake nufi in mutum zai sallah ya sun ba da girma ma ubangiji sannan ya yi gogare shi sannan ya salati ga annabi bayan nan su yi ta addu'a da yake shi
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
an rawaita ga mutum da ya yi da sabbin gare shi ya faɗa الدعاء والسلام ألف بين السماء والأرض sallah wato salati addu'a da kuma sallah ababen rashin yiwa ne tsakanin sama da ƙasa ولا يفرق إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ba abin da zai hau sama daga cikin su ko addu'a ko sal- ko sallah duk ba za su je sama ba sai bayan mutum ya yi salati ga annabi sama da sama وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ya zo sai na shi ne shugaban sallallahu alaihi wasallam shi ba ya mutu da shi da mata وعن علي وعلى آل محمد ya zo sai na biyu shi ba ya ce wa ala ali muhammad
وروي أن الدعاء مهجوم حتى يصلى الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم an rawaito cewa addu'a abin shafakan cewa tsakanin da ubangiji har sai bai yi addu'ar in ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta da zai shiga وعن ابن مسعود ta ga gaba da mun za a tafi a salati mun ga annabi a saboda kuri shi ko haka an yi salati da kuma ita addu'a ruwan na wata da Allah ya bani kaza a yi mutum kaza Allah ya kaza Allah ya kaza an gama kuma da Allah ya ta so fani a salati da bani a rike da salati ko kuma da ba ta salati ba shi ne ce an zama kuma ga gaba da shi in ya yi dai to da ga mahimmancin a yi da lafi cikin addu'a shi ne za su kawo da kaya addu'a ta goya lafi a farko ka gasa lafi karfe da shi tunda abincin allah yana da karanci karancinsa ya wuce shi da lafi ba da wuce in dai mutum ya zafi da lafi ko wani ko ya yi kuma da lafi ko da wasu irin manufa ko da ne ya kai da lafi da haka fajar da yasu za a kayan kayan da lafiya karfafe ni kayan da lafiya kashi karfafe ni ka za a ta lafiya shi kuma ana garantin sa ya fi karfin ya karfi farkon ya karfi karshen ya masu gaskiya sai karfa da shi za ka ta zuba a ta zama da lafiya ta gama da kai da lafiya yanzu an koya mutane Allah ya tsawo. har ɗaura wani mutum ya fiya garin nan ba su dace da su haka sun ma aka gama duk wani da kai sai da Allah ya gama ga wani yanki ba mai ramu zaka ce bai da Allah ko da su da su su da su ta kai shiri
وعن ابن مسعود
ya zama zai na da zai masu kwanu إذا أراد أحدكم أن يلقى الله شيئا فليرجع بحمد- بحمده والثناء عليه بما هو أهله
idan zai yi ya yi mun zai addu'a in zai kilo in zai bukata wani abu to ya soma da yabo ga Allah din da kira ga gare shi da abin da ubangiji ya cancanta a masu gane shi ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya zara ga shugaba sallallahu alaihi wasallam
فإنه أشرف sannan ya addu'a da shi wannan zai yi addu'a da zai yi na
وعن جابر رضي الله عنه قال ya kuma sai na lafiya ta na zama da gare shi ya faɗa shugaba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya faɗa لا تسألني كغير راجبي kar ku sanya ni kamar ƙwarya ta mahayin dabba ana bushe kuzi ko kuma da ne kamar haka
فإن الراجب يبلغ كلامه ثم يبلغ ويرفع متاعه saboda ita wannan da mahayi ke yi in zai hau kan abin hawa sai tafiya sai ya cika su da ruwa sannan ya rura kayan sa kan dabba ya hau jin wata biya وإن سأل إلى شراب شربه in yana cikin da sai yana da kishima sai bude ta kusa da zai kuma
أو الوضوء توضأ ko in ya wulace alwala sai alwala da karba
ولله حلاله in kuma duk har dai inda zai kai bai wulace wannan ruwan kuma zai zuba da shi to ka kan zama da ku na zama kamar su kaya in bukata ta kama su waiwaye ni in ba ta kama ku wa za ta yi a annabi ne kan zama ta wani ولكن اسألوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره abin da ya kamata shi ne ku sanya da farkon addu'a da tsakiyar addu'a da ƙarshen addu'a amma na kun sai kwanan da za ta ga annaba shi ne
وقال ابن عقايل
Suna da Allah ya kasar ya faɗa الدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات idan addu'a tana da rukunai, tana da bagabagai, tana kuma da sababai, sannan tana da lokacin.
فإن وافق أركانه قوية In addu'a ta dace da rukunanta sai ta yi ƙarfi.
وإن وافق أجنحته كان في In سواء ta dace da bagabaganta kuma sai ta tashi zuwa sama.
وإن وافق مواجهته قال In ya dace kuma da lokacinta, to sai mutum ya yi nasara a cikin addu'a sai ya amsa.
وإن وافق أسبابه أنجاه In ya dace da sababanta kuma sai ya yi nasara.
فأركانه قبول الكلب والرفقة والاستكانة والخشوع
Rukunan addu'a dai su ne halatta zuciya da kuma wato karyar zuciya. sannan da tabbata da kuma kankan da ne ga mafarki.
وتعلق القلب بالله وكفه من الأسباب
sannan ratayuwa ta zuciya da Allah ratayuwa da Allah ta kuma yanke da mura dukkanin wani sama fi daga cikin sabubba
وأنها تقول الصدق shi ko ga bukan addu'a shi ne karkata a cikin addu'a ومواجهه الأصحاب
amma lokacin yin addu'a da ya fi dacewa shi ne lokacin safar sanda ake tashi ga shandari
وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم sabubba da an ba addu'a kuma su ne salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama في الحديث ya san cewa hadisi الدعاء بين صلاتين لا yin يرد addu'a tsakanin salati guda biyu ba a mai da shi في حديث ya آخر san wani hadisi daban كل دعاء معلوم دون السماء duk wata addu'a a bari ta wuka cewa ta gabanin sama وإذا دعت الصلاة عليك فإذا الدعاء amma in ta zo tare da salati ga annabi to sai ta wuce
وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنه حنشم ya zo a cikin hadda na ibn abbas ne wanda halashu ya rawaita da gare shi وقال في sai ya آخره fada a karshen ta أرسل الدعاء Allah ka amsa addu'a ta ثم تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول sannan ka zo mata da salati ga shugaban sallallahu alaihi wasallam shine kace اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ya ubangiji ina roƙonka ka salati ga shugaban sallallahu alaihi wasallam bawa ka kuma annabin ka kuma manzanka ولا صليت على أحد من قلبك أجمعين آمين mafificin abin da ke da lati ga wani ɗaya da cikin halittaka baki ɗayansu sannan zai fi amin
ومن مواعيد الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو كتابه أو عند الأذان yana da wuraren yin da lati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama shine yayin da kaji ambatansa ko kaji ambatan sunansa ko kuwa ka rubuta shi ko kuma yayin gina sallah
وقد قال صلى الله عليه وسلم hakika shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa أيما أنكر رجل ذكرت عنده فلم يصل علي sai ku zama cin mutumin jidda aka yi ambace da a gabansa ko domin salati ba
وكذا ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحه ibn hadisin ya yanka mace a mace sunan shugaba sallallahu alaihi wasallama yayin da za a yanka dabba وكذا يصومون الصلاة عليه عند التعجب matan sununu ya yanka mace yin salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama yayin da mutum ya ji mamaki ya kama shi وقال لا يصلى عليه إلا على دليل به تسعد وطلب الثواب ijma'an yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai fuskar neman lada da kuma neman kusanci da Allah amma ba fuskar ajibi ba jin mamaki galibin wannan al'adar mu wani ba a yi amma wajen larabawa suna yi larabawa suna yi sosai suna yin wannan al'ada kamar in ana musu kaga wanda wani sai yana ta wanda ya yi shakka da kada fahimta ka ta haye kuma sai ce maka sabbi alal nabi sabbi alal nabi ana a yada Allah shakurin kamar haka ne kai mutum ita Allah mutum da nama sabbi ala ne sabbi Allah mutum da nama da irin wannan talatin wannan sunan a daidai mai saboda wannan talatin ba a yi ne fuskar da talatin da zai yi a yi mata abu ma ya yi da mutum yin mamaki ne ma wani abu ya ƙa'idar da shi a maka ne ka ce ba Allah akbar ma ga muni ba Allah akbar wai mamaki ya kama ka da wani ba ya ƙa'idar da shi da su ba za su yi gani sun sun yawa bai su ba su da ya zikin wannan salatin tunu ne ce ba daidai wani saboda ba a yi shi fuskar da za ta zai ya aisha Allah a haƙƙi ba shi kan Allah
وقال أبو عن ابن القاسم
من أظهر يا فلان ابن القاسم مولانا لا يكلم فيما إلا الله أقول عليه ولا بما من هو سوى الجديد فبها هو القاسم shi ne da lokacin da za a yi yankan dabba da kuma lokacin da mutum ya ashawa ba a haɗa kowa na mai sai Allah in yanka ne ka ce bismillah banda salati shi kansa Allahu kuma Allahu ba za ta wannan wannan suna ba a haɗa na amma ba a haɗa rayu saboda ba ma shi da mutum a kuma wajen da mutum ya ashawa ina ce yana makallawa ba su da ولا تكن فيما بعد ذكر الله محمد رسول الله karka mata muhammadu rasulullah ya cikin wa'annan halaye guda biyu bayan ambatan ubangiji ولو كان بعد رسول الله صلى الله على محمد لم يكن تسمية له مع الله ko da mutum zai faɗa bayan ya ambaci sunan allah ɗin ya ce bismillah sannan kuma shi ya sallallahu ala muhammad to wannan bai zama ka ambaci sunan ma'aiki ta bayan da ta sunan allah
وقال هو أشهم wannan a shamu shi ma ya faɗi wannan قال ولا ينبغي أن يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث yadda bai ma kamata a sanya ambatan salati da shugaban salati da kuma wani abin da yake cewa
وروى النسائي عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام النسائي يا رميتا سيدنا أوس أم أوس الشجاع صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة cewa an yi umarni a yawan salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a wurin juma'a ومن موالد الصلاة والسلام yana da wuraren yin salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma yin sallama gare shi دخول المسجد shine shiga masallaci على أبو إسحاق بن abu شعبان isa haka dan sha'ban ya fada الذي مسك المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه ya وسلم kamata ga duk wanda zai shiga masallaci ya salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma yaran gidansa ويتنعم عليه ويبارك عليه وعلى آله ويسلم تسليما sannan ya nema musu rahama ya nema musu albarka da alayansu kuma ya tasbihi tasbihi sosai ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي bayan ya yi wannan sai kuma shi Allah ya gafarta mu zunubai nan وافتح لي أبواب رحمتك Allah ka bude mun gobe rahama وإذا خرج فعل مثل ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى اله وسلم تسليما سنه كما سي زي ما قلت الدعاء يوم كما سي شيء اللهم امسح لي ابواب
وجعل وقت رحمتك فضلك إيه اللهم امسح لي أب- ابواب فضلك وانت لي فضلك وجب متى وجب شكايتي اللهم امسح لي ابواب رحمتك وجب ذلك فضلك اللهم امسح لي ابواب فضلك وقال عبد بن دينار في قوله تعالى sai na wani dinari ya fada a cikin sha'anin wani ubangiji da ala idan kun shiga jira da ji to ku san zama da kanku sai da jira ba kowa ce ya ce idan ba kowa a cikin gidan sai da ce assalamu ala da biyu wa rahmatullahi wa barakatuh shi ne masjidin sallama ya yi zuwa da tafi daga remu tafi daga bayan allah na gari ya yi zuwa da tafi da suna abu ta gida da rahmar allah da albarkunsa ibn abbas ya fada abin da yake nufi da biyu a nan masallaci ke biyu وقال الحكيم إذا لم يكن في المسجد آدم فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه الإمام وسلم النهي يا شيخ لما هو في مثلا تلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في البيت آدم فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم هو في إلى
المسجد أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته idan na shiga masallaci na kace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh صلى الله وملائكته على محمد Allah ya malaiku da salati ga Muhammadu ونعم عنك أبي إذا نفعت الله عنه الذي يسكن الساعة Allah ya shi wannan ma da sai na kawo yayin da ya shiga masallaci ko zai fita amma shi a cikin yace assalamu alaikum wa assalamu alaikum
وعتبت من شعبان لما ذكره يعني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ya faɗi na ƙarshen ba ya ce assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh shi aka mutum ko ka abu baya ka sa ta sallallahu ko malaikatu ala Muhammad wannan shi ba
وعتبت من شعبان لما ذكره يعني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ibn shabana ya ga hujja ga abin da ya fita daga cikin hadisin nan na Fatima ila ma'aiki sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إذا دخل المسجد cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata wannan idan ya shiga masallaci هو أبي بكر بن عمرو بن حزم وذكر السلام والرحمة
ya amince irin wannan da zai na abu kan jira a wadan hasmu shi kuma ya ambaci sallama da kuma rahama
وقد ذكرنا أول حديث آخر السنة والاختلاف في ألفاظه
hakika mun ambaci wannan hadisi a ƙarshen wannan kisimi kuma mun faɗi sabane-sabanen da aka cikin lafazin ruwayar
ومن مواد الصلاة عليه أيضا yana da wuraren yin salati da shugaba sallallahu alaihi wasallama daɗa صلاة على الجنائز yin sallah ga jana'iza an yi to na ma'ana yin salati ga biyar وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة an ambata da zai na abu mama ya ce yin salati cikin jana'iza wannan sunna ne
ومن مواد الصلاة التي مضى عليها أمر الأمة ولم يذكرها yana da wuraren salati da shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda aikin wannan al'umma suka shirya kansa amma ba a yi karansa ba الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في السنة في الرسائل yin salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin rubuce rubuce idan an rubuta وما يتشبه على da البسملة kuma da abin da za a rubuta shi bayan bismillah ولم يكن هذا في السبب الأول wannan kuma ba shi a zamanin farkon zamanin ma'aiki ne mutan nan suka saba yin rubuce rubuce kuma ba zai yi wannan
وجدت عند ولاية بني هاشم an afkar da shi ne lokacin da bazin abbas suke wulaya suke halibarci zamanin halibarci wani abbas a so mai yin in an rubuta wasiƙa ko an rubuta wani jami bayan bismillah sai an ce wasu salamu alaikum sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam
وما به عمل الناس في أقدار الأرض sai ya zama aikin mutane ya shirya bisa wannan a cikin sassan kasa
ومنهم من يحكم به أيضا عن الكتب daga cikin su ba akwai wanda yake cika takarda ko yake cika kammala rubutu da shi in ya zama rubutu da shi zai lafiya
وقال صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fada من صلى عليه في كتاب لم يزل الملائكة تنزل تنزل له ما دام اسمه في ذلك الكتاب wanda shi ya salati gare ni a cikin rubutu malaiku ma za su kushe wasu na nema masa gafara matukar dai suna da wani suna na mai shafi daga cikin wannan rubutu da ya mu ومن مواد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شكر الصلاة yana da wuraren sallama shugaba sallallahu alaihi wasallam wajen tafiya a cikin sallah حدثنا عبد القاسم أرد بن إبراهيم بن قلوب الحبيب رحمه الله وغيره قال حدثني كلمة بنت محمد قالت حدثنا أبو العزمي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا أحمد عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya zo mu shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fada إذا صلى أحدكم فليقل idan da yanku ya sallah bai fada a ƙarshen sallah ta sa التحيات لله والصلوات والطيبات da ana ɗan gaishe mai shi tafi daga ubangiji da salloli da kuma daɗaɗa السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته gari zuwa tafi daga gare ka ya kai wannan annabi da rama Allah da albarkunsa السلام علينا وعلى عباد الله gari zuwa الصالحين tafi daga gare mu tafi daga bayan Allah na gari فإن قلتم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض cewa idan kuma da wannan to alherin da zai shafi dukkanin wani bawa na gari a cikin samai da ƙasa هذا أهم مواد التسليم عليه wannan ɗaya daga cikin guraren yin sallama ga ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi sallama a cikin duniya وسنته أول التشهد
kuma sunnarsa shine farkon duniya وقد روى مالك عن عن ابن عمر أنه كان يقول
mana mahallin za a yi sallama shine farkon duniya kana cewa a tsakiyar lillahi da zai iya su zai sai ne wasu sallama da zai to abu na gaba shine assalamu alaikum ba za ka yi sallama ga annabi sai ka shigo daga gaisuwa ga Allah sai sallama ga annabi fahimci wannan da yi karo da abin da aka rawaito a baya na saba na saba na malamai a kan abin da imam shafi ne ba ka shi magana yake a kan alaji su wani magana suke a kan sallama za ka abubuwa ne ba ka a gurin shafi in kai sallah ta kama kuma wata a cikin kai kama da alaji ga annabi wanda sabon da sai ka tashi ko da mantuwa ko da gangaci kawai sallah ba amma su a ran abin da suke hanyar gawa shi ne maganar sallama ga nan wata kuma dama a cikin yi da su assalamu alaikum ya rabu Allah ba da maka yi sallama ga gama wanda wannan bankan da
وقد روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول hakika imam malik ya rawaita ga sayyidina abdullahi dan umara cewa shi ya kasance yana faɗa ذلك إذا فرغ من التشهد وأراد أن يسلم wannan naka kuwa yayin da ya gama ta yi da ya kwashe kusa in yi nufin zai yi sallama
واستحب مالك في المقصود أن يسلم بمثل ذلك قبل السلام imam malik ya so a cikin mabusuku in sami ne cewa mutum ya yi sallama irin wannan kafin ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya nabi sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi
كان محمد بن مسلمة
muhammad bin maslama ya faɗa كان مات عن عائشة وابن عمر abin da imam malik yake nufi shine abin da ya zo daga sayyidina sayyidina aisha da kuma ibn umar أنهما كانا يقولان عند صلاتهما cewa su su biyun nan sun kasance suna faɗa yayin da za su yi sallama daga sallah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
haka sai yi sallama su in za su yi sallama ko kuma sallah sai sun fara yin sallama ga annabi assalamu alaikum ya nabi wa barakatuh sannan assalamu السلام علينا وعلى عباد الله sannan الصالحين assalamu alaikum wa alaikum assalam sai السلام عليكم kuma su assalamu alaikum sun zai sallah ba
وذهب على العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض malaman ilimi sun san cewa mutum ya niyyaci ko wani bawa na gari a cikin sama da cikin kasa yayin da zai yi wannan sallama ke ce assalamu alaikum wa alaikum assalam salihin ya kusa tana da mutum bayan Allah na gari da na sama da na kasa da للملائكة وبني آدم والجن mala'ikun sa aljanun su dan adam da su قال مالك في المجموع alima wani ya wada a cikin zabi majmu'atu وأحب للمعموم إذا سلم الإمام أن يقول an zo ga mai bin sallah idan limamin sai ya sallama shi ko ya ce السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم abin da aka samu sun mamu da bala'i ya fara cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan sai sallama ta da sallah
فصل
wannan fasali kenan في كيفية الصلاة عليه والتسليم cikin bayanin yadda ake yin salati ga shugaban sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ake gaisuwa gare shi حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر البكي بالقراءة عليه حدثنا القاضي أبو العزبي حدثنا أبو عبد الله بن عتاب حدثنا أبو بكر بن واكيل وغيره حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم بن الزبيدي أنه قال أخبرني أبو عمير السابقي أنه قال يا رسول الله
abu humaydin asali ya rasa sun cewa akwai sun ce ya ma'aikin Allah كيف تصلي عليك؟
a yanzu an yi salati gare ka فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ma'aikin Allah sai ce ku ce Allah ya salati ga Muhammadu كما تعينت لدوري عتزا كما صليت على آل إبراهيم من يدك ثلاثة يا لك النبي إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته يا أبا يا آدم يا محمد كما تعينت لدوري عتزا كما باركت على آل إبراهيم من يدك يا أبا يا لك النبي إبراهيم حميد مجيد جينا واجي أبو جبور يقول لي جمعين وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال ya farce wayan sai na maluku da zai na abu masaurin al'asari ya faɗa اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم shi ko sallama kamar yadda aka san shi ko yadda aka koya muku yadda ake shi ne a cikin gayya bayan Allah ya koyi da mu assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh shi kan wannan siga ta salati ba ta bambanta da abin da wannan da amma ba ta yi mura da shi ga ce kullum ba ta amma da barin da yi shi ne da zan yi ta shi ba yi niyya wanda ba a rawato shi sigogi daban-daban ne za ka kare zai kawo wani sigogi duk kusan kuma yana aka rawaita daga bashi Allah zai kawo su
وفي رواية كعب بن عزرة ya zo a cikin bayan sai na kawo fil ujala اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل على إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عقبة بن عمرو في حديثه ya zo sai na wata Allah shi na ta hadisi اللهم صل على محمد النبي الذي وعلى آل محمد shi kuma wannan salati gajeren salati a gida Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi kulli wa ala ali Muhammad Allah bi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake annabi bin al'ama da wahayi baya rubutu baya karatu duk abin da ya zo masa da ilimi da sani daga Allah subhanahu wa ta'ala yake zo masa da ilimi. sannan kuma da salati ga yaran Muhammad
وفي رواية أبي سعيد الخدري ya zo a cikin wani sai na abu da yin abu da ya zara ta wani gare shi اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وذكر معناه
shi kuma yadda ya fata su kenan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika ya ubangiji ke salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake bawa ka ne kuma manzon ne shi ma ya ambaci ma'ana irin wancan
وحدثنا ابي ابو عبد الله التميمي وسماه عليه وابو عليه الحسن بن سعيد بن نعوي بالتلاوه عليه قال حدثنا عبد ابو عبد الله بن سعدان الفقيه حدثنا ابو بكر الفقيه قال حدثنا ابو عبد عبد الله الحاكم عن ابي بكر بن ابي جابر الحاكم عن علي بن احمد الفقيه عن حرب بن الحسن عن يحيى بن المساور عن عمر بن خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن ابي علي عن ابي الحسن عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب قال an gaba da sai na aliyu dan abi talib ne ta Allah ta fada gare shi ya fada حدهن في يدي في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kirga su a hannuna sannan ya fada wani hadisin zamu karanta yanzu shine irin abin da ake cewa hadisin musallisan hadisin da za ka zantar da wannan za ka zantar to sai kai maka irin yadda wanda ya gama hadisin ya maka yanzu ga shi sai na abin faɗa cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kirga su a kan yan yaruna sai ya faɗa mu
حدهن في يدي جبريل وقال cewa sai na jibril ni ma za a zama ya kirga musu a kan yan yaruna sai ya faɗa هكذا نزلت في عند رب العزة yace haka ta sauka daga wurin ubangiji na da kai kamar yadda abin da iblis zai yi wani Allah ya rada ya mu ya kama ya rufe na kirga mai shi ma da zai ga zai na da kama ya rufe na na kirga kai ma ta zama ga na ne shi ma sai na da zai ga wani sai ya ko kuma za ka daga kama ya rufe na ga shi ne hadisi da sai ko na da wannan da sa cikin karatun da gida da wani ko لما يمسك كان يقول ابو هريره سبحان الله حديث يقول ابو هريره الله جاء مسلم حديث زي كذا وانت يقول ابو مبوكا كان كده كذا يا كي يقول نيو هذا ما كان ما بس مين يقول حاجه عذاب يا مثلا زي كده زي كده مثلا يا غلام دي وقلبي مكلمه كان يقول زي يا مثلا تمام ko ga shi na ga shi daga ya yau haka ne مسلسل يا جماعة
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارحم على سيد- على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وتكلم على محمد وعلى آل محمد كما تكلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكذا حديث يجي دروجيا حديث يجي كل بعد هو مسلسل يجي كما ذاك أما من يكون وصل فيك تبرك اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتكرم أقول نزل هكا أنا مبلغ بعد أشوان أقول نزل هكا يجي تجي kamar yadda kafin da mala'ika su da wani da zai kama nan da zai yi da yake a gida gida ne ba shi wani wani zai kama nan ya gaba ya gaba
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ya zo ga shugaba sallallahu alaihi wasallam من سره أن يبتال بمكيال الأوفاء wanda zai yi faranta masa rai cewa an tashi masa auna auna masa da babban ma'auni na babban dabo ga jakitan a auna masa dabo ga shi إذا صلى علينا آل البيت wanda فليقل zai yi zai mana mu talaki zai mana mu ahlul bayt zai mana talaki to yi shi اللهم صل على محمد النبي النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da za ka yi an kana son auna ma da dabo ga shi a cika ma gudu to ka zo dukkan iyalan gidan annabi ka kafa da shi Allahumma salli ala Muhammadin nabi Allah ya talaki ga annabi Muhammadu wannan wani da yi ga matan umma hajjin mu'minina wanda suke iyayen mu'mini wa zurriyyati ka izalati ga zuri al-barakiyya wa ahli baiti ka izalati ga iyayen gidan sannan ka ce kamar da zai da Allah Ibrahim nan ya mutu mushi وفي رواية زيد بن خالد الأنصاري ya zo a cikin ruwayan sai na biyu kan khalid da asani سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه na tambayi shugaban sallallahu alaihi wasallam ya sami sanan ci gare ka قال صلوا واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا sai ma idan Allah ya tafi da lafi sannan ku yi ku yi masu ku yi masu amalan yin addu'a kuma ku ce اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد وعن سلامة الجندي ya zo sai na salamatu jindi ya كان fada علي يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم sai na aliyu ya kasance yana koyar da mu yin salati ga shugaban sallallahu alaihi wasallama اللهم داعي المكروبات ya wani da ya shigo daga tsayi وعلى المصروفات ya wani da ya kaji hannun sammai وعلى شرائع صلواتك Allah ka sanya maɗaukaka daga cikin salatanka وعلى بركاتك da kuma masu ƙaruwa daga cikin albarkunka ورعاة تحننك da kuma mai taushin daga cikin jin kanka على محمد عبدك ورسولك ka sanya shi ga Muhammadu bawa da kuma manzanka الفاتح لما أغلق wanda yake shi ne mabuɗi ga abin da yake kulle الفاتح لما shi ne سبق shugabanci ga abin da ya shuɗe daga manzanci قل الحق بالحق wanda yake shi ne mai bayyana gaskiya da gaskiya والباطل ليس كباطل mai shagargazawa ga rundunonin nan na mata كما أكمل وطلع لأمرك بطاعتك irin yadda za ka kora masa aikin ya shagargaza rundunar mata kan kama mutila har tsara a duk amurka don haka sai labara da umarninka don ke biyayya ga kurkarika
مستوفزا في مرضاتك yana mai himmatuwa a cikin neman yardarka واعيا لوحيك yana mai kiyayewa da wahayin tana da ƙwararri حافظا yana mai لأمرك kiyayewa ga alƙawarin kasaitar da aike حافظا على رفع أمرك yana mai shuɗewa da zartar da umarnin ga تناورا كمثل بكاذب آلام لا يجسد آله أصحابه har ya zama ya haka da duk wani haske ga neman ubangiji da baraka wa ta'ala wanda ya zama sabon sana zartuwa min mahallinsa به بنية القلوب بعد أوقات الفتن da shi ne aka shirya da zukata a bayan kutawar cikin fitina والإثم والإثم da kuma wato laifuka da daga kafirci وأبحثه بها جلالان sannan kuma ya zama ya bayyana hanyoyin nan wanda suke mabayyana ونايات الأحكام da masu hasken daga hukuncin hukuncen Allah منيرة da الإسلام hasake hasake da na musulunci وهو أمينك المعمون shine amintaccen ka wanda ka amincewa وقاتل كلمك المخصوم shine mai tsaron gaskiyar nan ta haka wanda suke abin da suka cewa وحييك يوم الدين shine mai yin shaida gare ka a ranar alkiyama وحيسك نعمة shi ne wanda ya aiko ka a matsayin ni'ima ko ko wanda ka aika a matsayin ni'ima domin Allah shi ne a washe shi ne na wa man yusufa da wanda ka aika a matsayin ni'ima gare mu ورسولك بالهدي رحمة shi ne na aisha ka wanda ka aiko da rahama da gaskiya domin rahama gare mu اللهم اجعله في أدنك ya ubangiji ka yarwata masa a cikin aljanna ka ta abnu وزنه مباركات الخير من فضلك ya ubangiji ka saka ma'aikin Allah da ninkin ninkin na na alherinka وهنأت له غير مقدرات zama wa banci gare shi ba a ba gurbata ba وسؤالك المعلول daga cikin rahoton nan janajen ka wanda yake abin sauka gare shi إلى عليك المعلول da kuma babban nan na baiwarka wacce take ya cancance ta
اللهم عد على بناء الناس بنا ya ubangiji ka dauki ginin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a zargina gidan nan sauran mutane مسواه لديك ومجده Allah ka girma masaukin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a gurinka اللهم اتم له له Allah ka cika masa haskensa وزنه من ابتعادك له مفعول شهادتي Allah ka saka masa daga aiko shi da kai ka yi zama abin karɓar shaidar sa a ranar kiyama ومرضي المكانة ya zama abin yadda da zancensa زامن ذك العدل ma'abocin zance wanda yake da adalci وقدة فصل ma'abocin kuɗa wanda take mai yarrewa وقرآن ma ba عزيز su mutuwa suke mai girma a ne ba su kuma su zanta sai na aisha eh apa sun tara sun daga aika da zikar mu da kofa ba da girma a nan ba ba kai suna ganin zai zaɓi kuma shi yin cewa a iya shi ne in ji larabci ba a kan shi
وعنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ya zo gare shi da shi zai na aliyar a cikin yanzu na cikin shugaba sallallahu alaihi wasallama إن الله وملائكته يصلون على النبي lallai Allah da mala'iku da suna da nake shugaba sallallahu alaihi wasallama لبيك اللهم رجي وسعديك amsa warga ya ubangiji amsa warga azbinka صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين salatan Allah wanda yake kubutacce ko mai zika yi ya tabbata da kuma mala'ikun Allah wanda suke kubutanta والنبيين والصديقين da kuma annabawa da su zika yi والشهداء والصالحين da salatin shahidai da kuma mutanen kirki وما تطبع لك من شيء يا رب العالمين da kuma duk abin da ya maka tasbihi ko ma ne ne ya ubangiji da zai kai على محمد بن عبد الله wannan salati gaba ɗaya ya tabbata a bisa Muhammad dan Abdullahi kamashin annabawa سيد المرسلين shugaban ma'aika وإمام المتقين shugaban wanda suke masu tsoron Allah.
ورسول رب العالمين Ubangijin na ta aiki da Ubangijin ta daga شاهد البشير shi ne wanda yake mai shaida kuma wanda yake mai albishara.
الداعي إليك بإذنك Da kira zuwa gare yake da izininka سراج منير shi ne fitila ne haske عليه wa alaihi salam.
السلام وعن عبد الله بن مسعود Ya zo da sai na Abdullahi na Mas'udu.
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك
Ya Ubangiji da take salatanka da albarkonka da jin kanka.
على سيد المرسلين Allah shugaban ma'aika وإمام المتقين kuma shugaban wanda suke masu tsoron Allah.
وخاتم النبيين Kamashin annabawa محمد عبدك ورسولك shi da Muhammadu ba ga kuma manzanka.
إمام الخير ورسول الرحمة jagoran alheri kuma manzan rahama اللهم ابعثه مقاما محمودا ya wani ka tashe shi a matsayi a manyan ruwa يعبدون فيه الاولون والاخرون wanda a cikinsa na farko da na ƙarshe duka za su kishi na masu ne a wannan matsayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ya wani da ka zana cikin muhammadu da iyalan muhammadu كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد kamar yadda ka yi zana cikin iyalan annabi ibrahimu cewa kai abin da gode kuma abin bukwa shi mai girma ne وبارك على محمد وعلى ال محمد ya albarka ga muhammadu da iyalan muhammadu كما باركت على ابراهيم وعلى ال kamar da ابراهيم ya albarka ga annabi ibrahim da iyalansa انك حميد مجيد cewa kai abin da gode kuma mai girma ne وكان الحسن البصري يقول sai na hasan basari ya kasance yana faɗa من أراد أن يشرب بالكأس الألبان أو المصطفى فليقل duk wanda yake so ya sha da babban kurmi in ya zo zarce shugaba sallallahu alaihi wasallam na alkautara to ya ce اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه ya ubangiji ka zalati ga muhammadu da iyalansa da sahabbansa da ƴaƴayensa da matayensa da zuriyarsa وآل بيته da iyalan gidansa وأصحابه da surukansa da mataimakansa وأشيائه da jamakunsa da masoyansa وأمته da al'ummatarsa علينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين kuma kai salati gare mu mamma shi dai tare da su ya kuma jin kan masu yankin وعن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول an karɓa da bawa musu da ibn abbas ya kasance yana faɗa اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ya ubangiji ka karɓi da san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi girma وارفع درجته العليا ya ubangiji ka ɗauka darajar madaukakiya وآتي سبله في الآخرة ka والأولى ba shi abin da yake neman a duniya da lahira كما آتيت إبراهيم irin yadda ka ba وموسى annabi musa da annabi ibrahim abin da suke nema وأرواحين من الورد ya zo da sai na wahayi dan wardu أنه كان يقول في دعائه ya kasance yana faɗa a cikin addu'a ta sa اللهم آت محمدا وسلم سألك لنفسه ya ubangiji ka ba muhammadu fiye da abin da ya roƙe ka da kansa وآت محمدا وسلم سألك له أحد من خلقك ka ba wa shugaba sallallahu alaihi wasallama mafificin abin da wani ya roƙe ka da cikin addu'arka وآت محمدا وسلم أنت مسؤول له إلى يوم القيامة ya ubangiji gaba wa shugaba sallallahu alaihi wasallama fiye da abin da duk wani zai roke ka daga nan har tashin alkiyama وعن ابن مسعود رضي الله عنه ya zo su ne da Abdullahi da Mas'ud ya da ta mana gare shi cewa ya kasance yana fada إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنوا الصلاة عليه idan kun yi salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ku yi salati gare shi فإنكم لا تدرون لعل ذلك يضرب عليه idan ba sani ma mai yiwa za a kai masa ya kama da wuri
وقولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين ku ce Allah ka sanya salatinka da rahamarka da kuma albarkunka ga shugaban manzanni وخاتم النبيين kuma shugaban masu tsoron Allah shugaban annabawa محمد عبدك ورسولك shugaba sallallahu alaihi wasallam bawon ka kuma aikinka إمام الخير وقائد الخير jagoran alheri kuma jagoran kuma mai jagoranci zagari ورسول الرحمة kuma annabar rahama اللهم بعث مقاما محمودا ya ubangiji ka tashe shi a matsayin abin yabo ونبيه فيه الأولون والآخرون wanda a cikin sana farko da ƙarshe za su yi kishin sa اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وما يصر من تكبير الصلاة وتكسير الثناء عن أهل البيت وغيره كثير abin da aka rawaito daga kawai yin salati ga shugaban sallallahu alaihi wasallam da kuma yawai da yawa gare shi da iyalan gidansa wannan abu ne wanda yake da yawa in ce sai mun kawo bayan nan alƙali yana ganin cewa to abin zai tafi
وقوله والسلام كما قد علمت هو ما ألزمه تشهدي ya gaba da sannan salati sai kuma kan magana ta dini shi kuma sallama ya ce sai su gaba da kuma da yake wa salamu kama karɓar limshin sallama ita kun yi ta yadda aka koyar da ku yana dafa kamar yadda ya zo a cikin ko kamar yadda ba shi Allah ya koyar da su a cikin tayyiya sallama
من قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته shi ne fadin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله assalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh وفي تشهد علي
ya zo a cikin tayyar sayyidina aliyu السلام على النبي على نبي الله السلام على أنبياء الله ورسله السلام على على رسول الله صلى الله عليه وسلم
sallama da tabbata ga shugaban sallallahu alaihi wasallama sallama da tabbata ga annabawan Allah da manzanninsa sallama da tabbata ga shugaban sallallahu alaihi wasallama السلام على محمد بن عبد الله sallama da tabbata ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات sallama da tabbata ga yau tabbata ga mu'minai tabbata ga mu'minai mata من قام منهم ومن شهد wanda yake nan da wanda baya nan اللهم اغفر لمحمد
Allah ka gabara ga Muhammad تقبل شفاعته Allah ka ne ka karbi da zanza وغفر لأهل بيته Allah ka gafarta wa iyalan gidan shugaban sallallahu alaihi wasallama وغفر لي ولوالدي Allah ka gafarta wa ka gafarta wa iyayena وما ولدا da da abin da su biyu suna yi ba dan wani ke da wani kan ko ne wani gafarta mu da gafarta wa iyaye na da abin da iyaye suka haifa ba da kada wani da Allah ya wa kaka yi cinye kaka yi cinye nu
وارحمها Allah ya ji gansu السلام علينا وعلى عباد الله ya yi الصالحين ba ta daga yau da ba daga bayan Allah na gari السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته assalamu salama ta daga gare ka ya kai wannan annabi da rahama Allah la albarkunsa
جاء في هذا الحديث عن علي ya zo a cikin wannan hadisi ka sai na aliyu دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ya بالكبرى yi na karawa da yin addu'a cewa Allah ya gafarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam
وفي حديث الصلاة عليه أيضا قبل الدعاء له قبل الدعاء له بالرحمة ya zo a cikin hadisin salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda aka rawaito ga sayyidina Ali da da Abu Hamid ya zo ne addu'a da gubir rahmat yi wa ma'aikin Allah addu'a da samun rahama ولم يأت في غيره من الأحاديث المرفوعة المعروفة amma ba a samu wannan a cikin wani hadisin daban daga cikin hadisin da aka daga zuwa ga ma'aikin Allah ba a samu wannan lafazin a cikin sai dai da Ali
وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة sai da abin bari da wurin sa sun tafi zuwa ga cewa ba a ba a roƙa wa shugaba sallallahu alaihi wasallama rahmar ubangiji وإنما يدعى له بالصلاة والبركة التي تحتص به sai dai a masa wato salati din da albarka wanda dama shi yake mantar su in ba wanda zaka wa salati sai annabi in ka san wani salati ba a san ba sai in ka goya shi cikin annabi kamar mu'min kuma bayan haka kamar annabi sai ka raba su da annabi ba haka kawai ni ko yau ka tashi yau a wani salati ka ce Allahumma salli ala shehu wani ko bai ba ko Allahumma salli ala sayyidina wani ba annabi ba mara salati ke matattun abu ne ga annabi ba sai dai ka shigar da wani cikin alfarman annabi bayan ka yi salati ga annabi kai kuma dukkan mu ne ba ko dukkan da zaka ba ko wani da zaka yi ko na wani ka shigar da kowa ma ka maka rasha na ga bai halatta kai da kake zaka kana addu'a Allah ya kan annabi Muhammad a ha ba irin wannan ba ya wanda ba wannan bai ba dan بعد بعد الذي يبدل ما جاء الى هذا الامر الله لما يكون قاعد اذا كما الذي يبدل الله وعلمنا لم يبقى وترحم in kai da za ka kai su mu kai tabbiki da kuma ka kara da wannan kowa ga gari imam wani kafin gaba wanda ka goya mu wannan kafin
ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة in ka tana neman rahama da neman gafara sai wani annabi wani annabi
وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم hakika abu muhammad dan ali zaidin ya ambata a cikin sarki shugaba sallallahu alaihi wasallama اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم haka nan ya fata fadin rahama ko allahumma rahmat muhammad wa ala muhammad amma a cikin sarki wanda da zama salli ala muhammad ala mubarak ala muhammad wa ala muhammad allahumma wa rahmat muhammad wa tarham wannan yayi
ولم يأت هذا في حديث صحيح kuma shi wannan sama da zuwa hadisi ga cewa hadisan da su da wannan lafazin da a farkon ba su ba ma ga su
وهجته قوله بالصلاة shi wanda su sa yake rasa alhamdan a ciki saboda abin da ya gani a cikin tasbihi ta ji Allah ya ce Allahumma السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته a ga cewa rahmatullahi wa barakatuh wanda ke ganin da yake a cikin rasul ma'awa
أصلا
wannan fasali kenan فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له a cikin fasalin yin salati ga shugaban sallallahu alaihi wasallam da yin sallama gare shi da kuma addu'a gare shi حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح عن كتابه حدثنا القاضي يونس عن يزيد حدثنا أبو بكر بن معاوية حدثنا النسائي أنبأنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن حي بن حيوة بن شريح قال أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولانا بهم أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول
ya ji shi na faɗa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji gaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول in kun ji da kiran sallah yana kiran sallah to ku dinga fitar irin abin da mai kiran sallah yake faɗa علي in ya kai ƙarshe kuma sai ku talatin da ku فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا duk wanda ya talatin kaɗan ya ni mara guda ɗaya Allah zai talatin goma gare shi ثم صلوا لي الوسيلة sannan ku roƙa mun wasila فإنها منزلة في الجنة domin ita wasila matsayi ne a cikin aljanna لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله wanda za ta matsayi ga wani bawa da cikin bayan Allah وأعرف أن أكون أنا هو ni ko ina fatan zama ni ne wannan bawa daga cikin bayan Allah wanda zan samu wasila da za ba shi wasilar matsayi ne ko kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala
ومن فعل لي الوسيلة هلت عليه الشفاعة wanda da ya roƙa mun wasila to cetona ya ya hanta gare shi zai samu shi وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال azumi da maliki ya rawaita cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa من صلى عليه صلاة صلى الله عليه صلى الله عليه عشر صلوات wanda zai yi ruwan salati guda ɗaya Allah ya salati goma gare shi وحتى عنه عشر حقيقات sannan ubangiji da malaka ta zai salati masa da kurakurai guda goma ورفع له عشر ya درجات daga masa darajoji guda goma وفي رواية ya zo cikin wata baya daban ورفع له عشر حسنات zai rubuta masa kyawawan ayyuka guda goma عن أنس أنه صلى الله عليه ya zo da zai sa su shugaba sallallahu alaihi wasallama جبريل ناداني فقال cewa sai na turiyu ya kira da sai ya faɗa من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشر wani ne ya wanda zaki ɗaya ana sai masa goma ورفع له عشر درجات zai daga shi kuma darajoji guda goma وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه ya rasu bayan da abdurrahman bin awf da shugaba sallallahu alaihi wa sallama جبريل وقال لي na hadu jibril sai ya ce da ni إني أبشرك أن الله تعالى يقول ina maka bishara cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa سلم عليك سلمت عليه wanda duk ya sallama gare ka zan yi sallama gare shi ومن صلى عليك صليت عليه wanda duk ya salati gare ka zan yi salati gare shi ونحو في رواية أبي هريرة ومالك بن har da wani irin wannan daga ruwa ya sa abu hurara sai labarin bin awf bin al-harasani
وعبيد الله بن أبي وعبد الله بن ابي طلحة طلحه وعن زيد بن مبارك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ya zo da sayyidina da zinin rukubami ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa من قال اللهم صل على محمد وعلى وعزوه منزلا مكرما عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي wanda ne yace Allah ke salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan ka sake shi a matsayi wanda yake abu kusantawa ya zuwa gare ka ranar kiyama to wannan ce suna ya waje mu gare shi
وعن ابن مسعود ya zo da sayyidina Abdullah ibn Mas'ud أولى الناس بي يوم القيامة أحسنهم علي صلاة mafi ya cancanta mutane da biyar ranar kiyama shi ne wanda ya biyo yin salati gare ni وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه ya zo da sayyidina Abu Hurairah da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وسلم علي في كتابه لم تزل الملائكة تترك له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب wanda ne yawan zalaki a rubuce mala'iku ba za su wuce masu na nema maza gafarar Allah matuƙar suna na yawan za su wannan rubutu ba ko shi ba وعن عامر بن ربيعة سمعت النبي صلى الله عليه ya وسلم zo ka sai na abin da rabiya ta ya ci shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa من صلى علي صلاة سلت عليه الملائكة ما صلى علي wanda ne yawan wani zalaki mala'iku za su zalaki gare shi irin wannan matsayi ya ci gaba da neman zalaki
فليقلل من ذلك عبد أو ليكسر da haka mutum ya ya takaita ko ya yawaita yadda yake so ne mala'iku sai mai zalaki haka ne mu kana so su yi ba da yawa sai mai zalaki an gaba da yawa kana so kaɗan kuma ne yanzu zaki na ne matuƙa ka kai wanda za ta zama da sun dinga masa aiki
وعن أبي بن كعب ya zo da sai na wani don kawo ku sai da gorai
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الظروف الليل قام فقال shugaban sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kashi hudu ko kashi uku cikin hudu na dare ya kare kuma da Allah ya tashi يا أيها الناس اذكروا الله sai ta ce da jarar mutane ya yi kuma na jama'a annabi da kan ya ku mutane ku yi zikirin Allah جاءت الرادفة تتبع الرادفة mala'iku suna nan suna jirma arrajifatu warrajifatu suna nan duk sun zo
جاءت جاء الموت بما فيه
mutuwa ta zo ba mutuwa ta zo ba a sake a jiki a sake a zama a nemi gafara
فقال أبي بن كعب
kuma idan ka zo sai fara يا رسول الله إني أسر الصلاة عليك
ya ba aikin Allah ni ina yi wani salati gare ka كم أسأل لك من صلاتي salati nawa zan yi wani na tashi قال ما شئت mashi ما شئت mashi Allah ya ce yadda ka gara ma haka lafiya قال الربع ya rasu da zan sanya maka rubin gina salati ma'ana zan raba lokuta ta gida hudu a wuri kashi ɗaya zama salati na ka ajiye قال ما شئت وإن زدت فهو خير Allah ya so yadda gara ba dai amma kai ƙara biya da haka bayan
قال الثلث
to domin haka ne bari ka raba biya ko ina wani shi ne da rashi قال ما شئت وإن زدت فهو خير an ja ta yi ne yanzu dai ka gara ma amma da za ka ƙara ma sai yi قال النصف
to haka ne ka raba biya ko rashi salati wani ne wani abu قال ما شئت وإن زدت فهو وهو خير an ja ta yi ce to yadda ka gani amma ka ƙara a ƙara ma ba dai dai
قال الثلثين ita ta rasu da raba gida ko ya zama kashi biyu salati gare ka kashi ɗaya ne zan yi sauran abubuwa قال ما شئت وإن زدت فهو خير ma in ja ta yi ne da duka so amma an ka ƙara biya da haka ma sai ba da dai قال يا رسول الله فأجعل صلاتي كلها لك da ya rasu Allah ya san cikin duk da lafiya da magana kamar na duk lokacin kawai da lafiya فقال إذا تبقى ويغفر amma ja ذنبك za ta yi wani kai haka duk bakin cikin da adalci shi kuma duk da baka aya ya shi aya aya ne وعن أبي طلحة ya fito sai na gudun hasa صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم na shi wani shugaba sallallahu alaihi wa sallama رأيت من بشره وطلاقته وطلاقته ما لم تره قط sai na gaba shi Allah a cikin murmushi da walwala irin yadda ba su ba ganin haka ba
سألته فقال sai na tambaye ba shi Allah bai sanya ka farin ciki
قال وما يبقني وقد خرجت وقد خرجت جبريل آنفا فأتاني ببشارة من ربي عز وجل yace me zai hana in yi farin ciki yanzu nan jibril ya fito daga wajena ya koyi wanda bishara ne daga ubangiji na ya girma ya buwaya أن الله تعالى بعثني إليك أبشرك أنه cewa wani tabaraka wataala ya aiko da zuwa gare ka maka albishara أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك إلا صلى الله وملائكته بها عشرا maka bishara cewa duk wani mutum daga cikin al'umma ka da ya salati gare ka to ga miki zai mai salati da wannan salatin da ya maka sau goma ko guda goma da su
وعن جابر بن عبد الله قال قال ya zo da sai na jawo da abdullahi ya faɗa shugaban sallallahu alaihi wasallam ya faɗa من قال إذا يسمع النداء اللهم رب رب هذه الدعوة التامة
wanda ne mana yayin da yake kiran sallah sai ne ya ubangiji ubangijin wannan wato addu'o'i wanda suke ko jira wanda yake suka ce والصلاة القائمة ubangijin wannan sallah da lokacin da yi آت محمدا الوسيلة والفضيلة shugaba shugaba sallallahu alaihi wasallam wasila da fadila وبعث مقاما محمودا الذي وعدته Allah ka tashe shi a matsayin abin yabo wanda ka alkawarta masa حلت له شفاعتي يوم القيامة wanda ya faɗa haka ce suna ya tabbata kai shi na kiyama وعن سعيد بن أبي وقاص وعن سعد بن أبي وقاص ya zo sai na ta abu kan abi wa qati ya ta tabbata gare shi من قال إذا يسمع المؤذنة wanda ne wala ya yi yanzu mai kiran sallah yana kiran sallah وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وكفر له wanda ya zo da domin za a gafarta masa
وروى ابن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ibn wahab ya rawaito cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa من سلم علي عشرا فكأنما أعتق رقبة wanda ne ya mun salati guda ya mun sallama sau goma to kamar wanda ya ce yayi وفي بعض الآثار ya zo a cikin wata bishari zai إذا نزلن علي أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة صلاة- صلاتهم عليّ wallahi wasu mutane suna zuwa gare ni ba zan gane su ba ko ba na gane su da komai sai da yawan salati da suke yi gare ni
وفي آية
ya bar shi wanda ban إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها يمكن عليه صلاة cewa mafi tsiran ku a ranar kiyama daga tsoron lahira da kuma mugiyar kawo kurorinta shine mafi yawan salati gare na shi وعن أبي بكر الصديق ya zo sai na bakar su dinku صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الذنوب من الماء البارد للنار yin salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fi yadda wuta gaba da tsayin ku fiye da yadda ruwa mai sanyi duka shi shugaba ko yake suke dinu والسلام عليه أبو بكر من كتب الرقاب wato salati yana fitar da zubi fiye da yadda ruwa mai sanyi duka shi wuta wasalamu alaihi afdalu min iskar rikali yin salati ga wa'ayi sallallahu alaihi wasallam ya fi kaɗan tauyayi na da'awa
فصل wannan fasali kenan في ذنبه من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم واسمه a cikin zarafin wanda suka yi salati ga shugaba ba sallallahu alaihi wa sallama da kuma zarbin yarshen yin salati ga annabi حدثنا القاضي الشهيد ابو علي رحمه الله حدثنا ابو الفضل بن خيرون وابو الحسين السيربي قال حدثنا ابو يعلى حدثنا السندي حدثنا محمد بن محمود حدثنا ابو عيسى حدثنا احمد بن ابراهيم الثوري حدثنا يزيد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه shugaba وسلم sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa نجم نجم عبد رجل ذكرت عنده فلم يصلى علي jirgin da hancin duk mutumin da aka ambace na a wajensa amma dai salati gare ni ba ونجم عبد رجل دخل رمضان ثم الصلاة قبل أن يغفر له jirgin da hancin duk mutumin da ramadan ya shigo kuma har ya mutu ba a gafarta masa ba ونجم عبد رجل أدرك عنده أبواب الكبر فلم يدخل الله الجنة jirgin da hancin duk mutumin da iyayensa guda biyu suka riski girma a halin yana da rai amma ba su masa da shiga aljanna ba ya musu abin da za su yi da shi shiga aljanna su ba قال عبد الرحمن وعبده قال أو أحدهما abu da amma da ya sa shi cikin ina tsammanin ba da ya ce ma ko ɗaya daga cikin yayin yau ba sai yin diga وفي حديث آخر ya zo cikin wani hadisi da wani النبي صلى الله عليه وسلم سجد المنبر فقال آمين cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya hukun bari sai ce amin ثم سجد فقال آمين ya kuma ta ka fitin sakala ya ce amin سجد فقال ya آمين kuma ta ka ma ya ce amin سأله معاذ عن ذلك sai sai na mu'afirin da bada ya tambaye shi a game da wannan قال إن جبريل أتاني sai ya ce jibril ne ya zo gare ni قال يا محمد من سم- من سميت بين يديه فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأخذه الله
sai ce ya shugaba sallallahu alaihi wasallama duk wanda aka ambaci sunan ka a gabansa amma da ita lanci gare ka ba idan ya mutu ya shiga wuta to ubangiji ya danna can kasar wajen da bai mutu ba قل آمين sai ne amin ni ba da ce amin وقال فيما أدرك رمضان فلم يقبل منه ومات مثل ذلك ya faɗi irin haka shi wanda duk ya zuke da mabawanmu amma ya mutu ba a gabata masa ba shi ma ya faɗi irin haka kan ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلن يبرهما فمات بمثلهم ya faɗi wanda ma ya zuke iyayensa guda biyu suna tsuba shi kuma yana da kwaransa ko ɗaya daga cikinsu amma bai musu biyayya da za su kai shi aljanna ba shi ma ya ba a shan lafiya da ni amin a gari da ce amin na ma na ce amin
وعن علي بن أبي طالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه ya zo sai na ali na ali na ali ya ta tafi daga gare shi a daga shugaban Allah ya zama ya faɗa البديل الذي ذكرت عنده فلن يصلى علي
marwaci shi ne wanda aka ambace na a gabansa bai talafi gare da ba وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya zo da sai na ja'far dan muhammad daga babansa ja'far musali dan muhammad bakir ya ce shugaban sallallahu alaihi wasallam ya ce من ذكرت عنده فلن يصلى علي وجاء به طريق الجنة wanda da aka ambace na a gurinsa bai talafi gare da ba to wannan ya karkace wa hanya aljanna وعن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya zo da sai na ali na ali alim ya da tabbata gare shi cewa shugaban sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ان البعيد كل البصير من ذكرت عنده فلن يصلى علي ya dai hakikalin marwaci shi ne wanda aka ambace na aka masa da salati gare da ba وعن ابي هريره قال ابو القاسم صلى الله عليه ya zo وسلم da sai na abu rera shugaban sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ايما قوم جلسوا مجلس hadisan ثم تفرق قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم duk wasu mutane da suka zauna a mazauni har suka watse bai ambaci Allah sun yi talaki ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama وكانت عليهم من الله تركوا da wannan mazauni nasu zai zama shawaya ne a gunsu a wajen Allah na nan kiyama إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم in Allah ya so ya yabe musu ya ga dama kawai musu azaba da irin wannan zaman da har suke suka tashi musu talaki وعن أبي هريرة رضي الله عنه ya fata sai na abubuwan da ita ya zama da gare shi النبي صلى الله عليه علي نسي طريق الجنة wanda ne ya mata hanyar yin salati gare ni wannan ya mata hanyar aljanna فسألت عنه صلى الله عليه وسلم ya fata sai na kata daga shugaba sallallahu alaihi wa sallama من الجفاء أن تذكر عند الرسول فلا يصلى علي yana daga tsananin wauta a ambace na a gaban wani mutum bai salati gare ni ba عن جابر عنه صلى الله عليه ya وسلم faru sai na jami'in da shugaba sallallahu alaihi wa sallama فعدلت قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم wasu mutane ba su zauna a muhalli ba har suka watsa ba su salati ga shugaba ba sallallahu alaihi wa sallama a cikin sa
تفرقوا على أن تنهر الجنفة ba ce nan da za su watsa gurin ya fi ɗoyi fiye da warin mushe su ne ba sa yin warin mushe وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya zama sai na wasu cikin lokacin da ya zama da gare shi ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa لا يسلم قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة
duk mutanen da suka zauna a bugire har suka watsa ba su salati ga shugaba ba sallallahu alaihi wa sallama wannan mutum ya zama musu asara إن دخل الجنة بما يرون من الصواب ko da ba su shiga aljanna sai sun ga sun yi asara saboda abin da za su gani daga ladan mai salati su ba sun watsa ba su salati ba
وقع أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال abubuwan isa turmuti ya haka ita ga tashi daga ma'abuta ilimi ya faɗa ما صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزاء عنه ما كان في ذلك المجلس idan mutum ya yi salati ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama ko da marra ɗaya a bugiren da ya zauna to wannan salati ya isa masa a wannan zaman sai dai ya fita gurin zama kuma daga baya ma'ana da ake cewa in ka tashi kun zauna a kun tashi ku salati ba ba haka na nufin cewa sai an yi mai yawa ba ɗaya salati ɗaya in ka zauna ga salati ɗaya shi ne na yanzu daga nan kan kusa da wancan abu da ake ba alhamdulillah Allah ya gamu Allah ya gamu ya gamu da ya yi zai amma da kuma kusa da ko da samu zuwa ya lafiya قالوا ماذا لكم تدين يا ماذا لكم تدين أبدا زوج يا ولا يا من أبدا يا غريم الله من ما غريم الله من أنت يا رب الله الله يا رب تعالوا نمشي كلام من يجي لنا بس من يجي لنا كار أصلا ما له من سلام يا ما بلا يا ولا يا ما ماذا لكم ونمشي ونمشي على جو الله يسوع بس نيجي على جو ثم على جو بس لا ما نقول قال يا رب الله لا سلام لا سلام يا رب الله سلام لا تلي واحد ولا مستقبل على نفس الرجل عشان ذلك الوجه يوم كل يوم يقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى وشهد الله فهذه صفقة الكريمة على أهله أحسن الله وسلم بها وقال الدين واشكر امتحانا وشر تأثير وستنا من عمل المسيرات ودينا من عمل المسيرات يا رب الصلاة والصفات وقلنا في سائر الآيات فذكر الولاء الإيمان وانظر إلينا وانصر الذين أت حقوقنا وأتينا وأمرنا بذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة